da bijirar da jiki cewa ga abin da yake tambaya da nuna juriya bisa tsananin kishowa ko gogayya da yunwa shi ya sa duk wannan ya sa aka ce shi azumi a ce na Allah ne wasu malaman suka ce abin da ya sa aka ce shi azumi shi na Allah ne saboda a duk ibadun da bawa yake ba wanda yake a duk yake kama da tsofin Allah kamar azumi saboda Allah subhanahu wata'ala baya ce baya sha ba sha'awa gare shi shi ma mai azumi san da yake azumi baya ci baya sha kuma yana bada sha'awar tasa shi yasa ta wannan wajen sai ya zama ai ya dauka ne ko ya kama ya dauko daga cikin sofin Allah ne ya kwaikwaye su wannan yasa aka ce azumin na Allah ne ne zan masa sakayya a kansa wato zan ninninka masa lada a kai shi azumi garkuwa ce azumi garkuwa ce yana hana bawa wuta yana hana bawa ayyukan sabo idan ya zama ranar da ɗayan ku ce azumi ya zo wannan kana ɗin ta mace ba kana ce na kisa ba bala ya fuska da ya ce zai faɗi maganar da take fani mai kyau ba kada ya za kururuwa kada ya za ɗauka magana ɗauka ɗauka bakinsa da maganganu wani ma ya faɗa masa magana maras daɗi wani ya faɗa da shi to ya ce ni azumi nake wato ya faɗa haka a zuciyarsa cewa ni ba zan daka ta wannan ba tunda ni ina azumi ana ɗaukar wa kaina cewa ba zan bar duk abin da ba daidai ba shi yasa ba zan daka ta wannan ba shi yasa ya faɗa ke kenan a zuciyarsa haka wasu malaman suka ce ba wai cewa aka iya faɗa da baki ba amma wasu malaman suka ce a ya iya faɗa da baki amma fa in ya zamo ya amince daga kamar riya ko abin da yake kama da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da ubangijin da numfashi na ya tabbata ga ribarsa wallahi sauyawar bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah fiye da kamshin abinci shi mai azumi akwai farin ciki biyu da ke jiransa da zai yi so lokacin da Allah ta ya buɗe baki zai munna da buɗe bakin nasa don cewa gashi Allah ya taimaka masa ya cika azumi ya kai azumin salafiya sai zai munna da wannan lokacin kuma da ya koma ga ubangiji zai farin ciki da azumin nasa zai farin ciki da azumin nan da ya Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisi. Lafazin da aka faɗa a nan lafazin da Buhari ya ruwaito hadisin da shi ne. A wata ruwa ta Buhari, shi mai azumi yana barin abincinsa da abin shansa da shawarsa don Allah. Diya bar wannan ne don Allah. Shi yasa azumi kam na Allah ne. Allah ne kada yake sa kaiya akan azumi wato don nuna ɗaukaka san ba haka ba duk wata sana ma Allah ne ne sa kaiya. Amma wannan dan a nuna ɗaukaka azumin shi yasa aka ware. Kyawan aiki akalla a ninka goma wajen sa kaiya. wata ruwa wata imam muslim ne goyo duk wani aiki na dan adam ana ninka shi inda kyakkyawan aiki ne ana ninkawa akalla ninki goma ta yi ma ya kai ninki ɗari bakwai inda masalin lazina yake kona amuwa da hunfi sabi da lahi kamar sali hamdakin nan ba ta saba sanabila fi kulli sumbulatin ya fi haɓa Allah ta'ala amma Allah tabaraka wa ta'ala yake sai ko magana azumi azumi din ninkin da ake bayarwa akai ya wuce duk wannan ninke-ninken da ake fada shi azumi na wani na Allah ne ni ne kadai zan yi sakayya a gaishe sa sakamakon na azumi irin sakamako ne na Allah wanda ya wuce lissafi shi mai azumi ya bar abin da yake sha'awa ya bar abincinsa domin Allah shi yasa shi mai azumi lalle akwai farin ciki biyu da ke jiransa farin ciki na farko yayin da ya buɗe baki farin ciki na biyu yayin da ya koma ga Allah Allah ya koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya ga ladan da aka tare da masa saboda wannan azumin zai matukar munna. Wabo sauyawar bakinsa, sauyawar bakin mai azumi ya fi daɗi a wajen Allah fiye da ƙarshen almiski. Sabo da gare shi ne, cewa maza Allah wata sabo da gare hu raira cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Fi sabilin layi wanda ya ce da mutum biyu a cikin tafarkin Allah ko guda biyu ko da dawakai ne biyu ko raƙuma guda biyu. Za a yi kiransa daga ƙofofin aljanna. Ya bawan Allah. Yin haka ciyar wannan da kai ya ce. Wanda yake shi a duniya ba abin da ya fi mai da hankali a kai irin ya za a yi ta nafulfuli ya ta salloli nafulfuli. Sai a kiransa ya shiga aljanna daga ƙofar sallah. Wanda kuma shi a duniya ba aikin da ya fi mai da hankali a kai irin yin yaƙi, sai a kiransa daga ƙofar yaƙi. Wanda kuma a rayuwarsa ta duniya ba abin da ya fi mai da hankali a kai irin ya ta azumi, to sai a kira shi daga ƙofar ƙoshi. Wanda ya kasance daga ma'abuta sadaka, shi rayuwarsa ta duniya ba abin da ya fi mai da hankali a kai irin ya ta yin sadaka. to shi ko sai a yi kiransa daga kofar sadaka. Abubakar ya ce Allah da gare shi ya ce, Wato aka ce to kofar akwai kofar hajji ma. Shi ma hajji akwai tasa kofar. Ya rage kofofi uku kenan. Kofofi uku da suka rage na aljanna ɗaya kofar wato a ciki akwai kofa ga waɗanda suke in sun yi fushi suke haɗe fushin suke ko an taɓa su ya kaiwa suke to su ma akwai wannan kofar tana nan tana jiran su sai kofa kuma cikin ukun da suka rage ta masu dogara ce ga Allah wanda yake shi koyaushe tawakkali yake ga Allah subhanahu wa ta'ala kofa ta uku kuma ce kofofin da suka rage ita ce to ta a ce babu zikir kofar masu yawaita ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi a rayuwarsa ta duniya ba abin da ya sa gaba irin ya ta zikiri kuma in ya je sai a ce to kai to ga kofar ku ga kofar zikiri zo ka wuce a ta wannan kofa sai da na abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ya ji wannan bayani da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sai ya ce ya rasulallah na fanshe ka da ubana da uwata ba wata damuwa ai wallahi ba wata damuwa ga wanda aka yi kiransa daga wannan gogogin wanda da aka ce zo ya shiga ta kofar sallah ko ya shiga ta kofar azumi ko ta kofar yaki ko ta wata kofa ce daga kofofin aljanna to kuma me ya rage wanda zai dame shi ai ba shi da sauran abin da zai dame shi akwai wanda zai zamo shi a yi kiransa daga duk wannan kofofin a ce ta nan ana kiranka ka zo ka shiga ta nan ma ana kiranka ka zo ka shiga ta nan ma ana kiranka ka zo ka shiga ya zama bawa ya je da ibadu kenan iri iri sai maza Allah ce kwarai ana samun wanda za a yi kiransa ta duk waɗannan ƙofofin ya zama kenan ya rage nasa ta ƙofar da yake so ya shiga kawai amma ta duk wanda ya je ƙofa kuka take gare shi ina kauna kai ma abubakar ka zama kana cikin waɗanda yake za a yi kiransu daga dukkan ƙofofin malamai suka ce duk abin da annabi ya kaunata a wajen Allah abu ne wanda yake zai samu lalle tabbatacce ne shi yasa sai da na abubakar kenan yana cikin wanda za a yi kiran su ta kofofin lalle ya zama wannan daraja ce babba ga sai da na abubakar da shi nawawi yake faɗa a sharhin muslim kuma wannan hadisi ya kunshi cewa mutum ko a gabansa ne a yabo gare shi da abin da yake ya dace inda ba a jin tsoron yaban da za a yi masa zai jawo ya fada cikin wani abu daban kuma amma da ake jin tsoron shi an yabe shi zai dawo yana kaye da kansa ko yana ji da kansa to wannan sai a bar yaban nasa a gabansa hadisin nan da Buhari da Muslim sun rawaito shi aka bar daga Salim bin Sa'ad Sa'idi Allah ya kara yadda a gare shi ya tarbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce akwai wata kofa a aljanna ana kiran wannan kofar kofar koshi masu yawaita azumi a rayuwarsu ta duniya su ne suke shiga aljanna daga wannan kofar a ranar alkiyama ba wanda zai fita wannan kofar ya shiga aljanna in ba su masu yawaita azumin ba a ranar alkiyama za a yi ta kira ana shela ina masu azumi a rayuwar duniya ina masu azumi a rayuwar duniya sai su tashi ba wani da zai shiga aljanna ta wannan kofar in ba su ba idan suka gama shiga sai a kulle kofar kuma ba za a bar wani ya shiga ba wato duk wannan da aka ta maimaita ba a nan ya tulla ya dole dan a nuna daukakar masu azumi Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin an kaba daga Ali Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani bawa da zai azumi ko da yini ɗaya ne don neman yardar Allah. Sai ko Ubangiji ya nisanta fuskarsa da wuta da sababin azumin wannan yini ɗaya. game tafiya shekara saba'in. A Buhari da Muslim sun ruwaito hadisin nan. Ce duk wanda ya azumi saboda Allah zai samu wannan lada. kuma daga malamai suka ce abinda ake nufi da ma'amamin a ce su mai wajen sabilillahi ga shi ya fita yaki ga shi kuma yana ga yaki ga azumin tare da haka yana hanyar zuwa wajen yaki ga shi kuma yana azumi to wannan azumin sai ya zama ladan sa ya fi daga azumin da mutum ya a halin nutsuwarsa wa abi huraira ta an karba daga abi huraira radiyallahu anhu ya karba daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzana sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya azumin watan ramadan dan ba da gaskiya da alkawarin da Allah ya yi a kai da kuma neman ladan wajen Allah a gafarta masa abin da ya gabata daga laifukansa a wata ruwayar wadda da sa'i da imam ahmad su suka ruwaito aka kara lafazin wa mata akhara mata akhara abin da ma yi daga baya ba laifin ma da ya daga bayan azumin shi ma za a gafarta masa amma iyaka wannan gofar da umar daga dan nan da ita ce ruwa da buhari da musulun suka hada kan ruwaito ta ya kawo daga reshe a shafi sai zuhuri allah kara da gare shi ko abu hurera abu hurera cewa maza allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idan watan ramadan ya zo aljannati sai a bude kofofin aljanna a rufe kofofin wuta Ɗaɗɗaure shaidanu a sa musu mari. Buhari da Musulun sun ruwaito wannan hadisin. An karbo daga gare shi daga Abu Huraira ne? Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku yi azumi in ya tabbata an ga wata. ku yi azumi in ya tabbata cewa an ga watan azumi. Ku sha azumin ku kuma in ya tabbata an ga watan sallah. biya alaikum in aka rufe muku watan ya zamo bai bayyana ba a watan ruwa watan ruwa kuma ga biya din yanda ka faɗa idan watan ya rufu gare ku ku cika gida shaban kwana talatin haka nan ma idan na shawwal din ya rufu gare ku ba ku gani ba to ku sai ku cika idayar kwanukan ramadan talatin buhari da musulun sun rawaito wannan hadisin wa hada lafzul buhari wannan lafazin da buhari ya rawaito hadisin da shine ya zo arwa'ar muslim fa in kuma alaikum in aka rufe muku wata wato ba ku ga watan shawwal ba a ƙarshen azumi to sai ku yi azumi kwana talatin sai ku yi azumin kwana talatin wannan cewa su li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi maulanmu shehul islam shehul ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake bayani akai yace wannan magana ce wadda take a wajen ahadullahi tana da ta tafasar wato su ku yi azumi li ru'yatihi azumin danganin Allah ba wai ana nufin akwai azumi azumi kyakkyawa azumin da yake manufar ku da yin wannan azumin ku samu ku ga Allah subhanahu wa ta'ala shi bawa kabe wasa babba lokacin da zai zama baya bukatar komai ai ba irin lokacin da yake ya ga Allah shi yasa aka ce yan aljanna a aljanna lokacin da suka ga Allah lokacin da suke duba zuwa ga Allah sannan mance komai suke hatta ni'ima aljanna fa yazawna ni'ima idza ra'awhu haka nan ma wa abdiru kuma ku dawo ga halin isha ko ga halin fili ya ce in ya zama Allah ya sa mun samu usuli gare shi bawa ko shi ya zama yana cikin mujahada kenan dan ya samu saduwa ga Allah to bayan ya samu saduwa da Allah kuma dan ya dawo zuwa sahu bayan fana'i dan an dawo ga bakati to wannan shi ne abin da ake bukata fa ya fana summa ya fana summa ya fana fa kana fana'uhu ainal bakati bayan mutum ya yi fana'i ya yi fana'i ta sufati ya yi fana'i filafuna ya yi fana'i ta zati to sai zama kuma ya dawo ya cikakke kenan sai ya dawo kenan kome zai iya rubuta shi ba laifi a kan sau ba da fanafin lahi kun kai fama da sha filuka la ismun alaika wala wizo to bayanin dai akan wannan yana da yawa sai ya sandem yake fada a wani littafi nasa yake a daren ko sha bakwai ne ga watan ramadan shau ya fito ya musu bayani akan wannan watan bayanin da ya musu ɗanka takaitacce ne amma kuma sai ya zamo ya kai zukatan su zuwa wata hadara da wannan hadarar suka yi ta ɗiba suka yi ta ɗiba daga ma'arif wal asrar da wannan ganganin jawabin da min jawabi haka yakan zo daga wanda ya jawabi babu yin baiwa da aikata ayyuka na alheri da yawaitawa daga duk wani aiki na alheri ma a watan ramadan ya kuma ƙara haka din ma a goman ƙarshe daga watan ramadan kaba daga ɗan abbasin Allah ya kare da a gare su ɗan abbasin ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi baiwar mutane a cikin bayi gaba ɗaya ba a samu mai baiwa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi baiwar yana manzo yake zamowa a watan ramadan ne a watan ramadan ya ma fi koyaushe yawan alheri lokacin da mala'ika jibril ya kan zo wajensa a maza da aka kasance mala'ika jibril ya kan zo wajensa a kowane dare daga dararen ramadan su ringa karanta qur'ani iyaka abinda duk aka saukar har zuwa wannan daren sai an karanta shi wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mala'ika jibril ya gamu da shi ya fi baiwa da alheri fiye daga iska wadda take mai tasowa yadda za ta dai ba abu ta zuba nan ta zuba nan ta zuba nan ba haka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan lokacin komai ya bayar ya bayan nan ya bayan nan ya bayan nan muttafaqun alai Buhari da Muslim sun ruwaito wannan hadisin an kaba da Aisha Allah da gare ta kana tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya kasance idan goman karshe daga Ramadan sun shigo sai ya raya dararen wato fiye da yadda yake raya sauran dararen ya kuma tada iyalinsa ya daura kwarjallansa wato ya isa matuka a wajen ayyuka wannan hadisin ya gabata a baya hadisin nan da buhari da musulun sun ruwaito shi babin cewa an yani daga mutum ya je zai riga ramaran da azumi shi watan ramaran ba cewa aka ka fara azumi don ka tarye shi ba ba in ya zama da ba azumin kake ba har watan sha'aban ya raba bayan sha biyar ga watan sha'aban to kuma in ba a ba ba kai azumi ba to ba daidai ba ne ka ce za ka yi wani azumi don sai ya zamo kamar tarar ramadan ɗin kake. Sai ko ga wanda yake ya sada shi da abin da yake ya gabata kamar da ya azumi sha biyar ga sha'aban sai ya dore da azumi to wannan ba laifi. Ko ya damin ya dace ga wata al'adarsa kamar ya zamo بأن كان عادته يوم الاثنين والخميس تزم العادة تزم litinin da azumi yake tashi ko daren alhamis to yanzu litinin nan ta zo sha bakwai ko sha tara ko ishirin da biyar ko ishirin da takwas ko ishirin da tara ma ga watan sha'aban kai ko da talatin ce ya zamo ba a ce an ga wata ba ya tashi da azumin litinin din wannan ba laifi kuma alhamis din ce ta zo haka to shi ma ba laifi ba wa fa ya zamo ya dace da rabin karshen na sha'aban wannan ya azumin daidai ne na to haka eh ai wannan wanda ya haka in dai ko da ɗaya ne ya kafin a ce sha biyar ga sha'aban ta kuce wannan dan ya dora ma a gaba ba laifi wannan ba laifi dan ya dora a gaba wanda bai azumin ba ne sha biyar ga sha'aban kuma rabin na biyu a ce azumi a cikin shi ne aka ce bai dace ba karahiya ne haka duk. Sabar ga bai wurera Allah ƙara da a gare shi ya karbi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yataqaddama anna ahadukum ramadan kada ɗayan ku ya ce zai tari watan ramadan da azumin kwana ɗaya kafin ramadan ɗin ko kwana biyu. Sai ko idan ya zama mutum ne da ya kira man ya saba yin wannan azumin. To ya zanci wannan ranar da ya saba azumtarta ko da ba a sha'afan din ba. Buhari da Musulun sun ruwaito wannan hadisin. Haka daga lana abbasin Allah dagare su Allah dagare su kana lana abbasin ya ce. Maza na sallah da sallam ya ce. Ku ce za ku yi azumi kafin kamawar Ramadan. Ku yi azumi in ya tabbata cewa an ga wata. ku sha azumi kuma ku yi sallah in ya tabbata cewa an ga watan sallah. Idan wani girgije ko wani duhu ya tsare ku daga ganin wata, ku cika azumin ku kwana talatin. Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisin. Ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ga ya yana fadarsa wa wato da gaini mai dugu da kuma ya wadda take mai ya'ya biyu nin tasu a ƙasa almukarrara cibiyar da yake maimaita ta kan ga yayato ita ce girgije da da'awanta da ma'anarta duk daidai yake kusa habatu amma in ma'arabi ya ce ta yi zamo a ce ga ya batu domin daga gaibi ne shine da abin da yake koyi wani abu abin da yake shi daɗi fari ya tabu daga abin hurera Allah ya kare da a gare shi ce zana sallallahu alaihi wasallam ya ce in ya rage kwana sha biyar daga watan sha'aban ko ce za ku yi wani azumi na nafila ya ruwaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce wani ajiyar ya kazan an karɓi daga abin ya kazan to kamar irin wannan kuma mutum ya ce ya inganta ko bai inganta ba wasu malaman suka ce ai ko mutum ya yi azumin azumin nasa bai inganta ba ma'ana bai da lada wasu suka ce ba lalle ya zama haka ba akan sabanin wato akan cewa shi hali yana kunta baki ko ba ya kunta insha Allah da fodo yake fada alfiyatul rasul dalla ala dalla ala fasadi ma an unuhi lijullihim wa qila la fawajjihi dalla ala fasadi ma an unuhi hali in yazo yana nuna cewa wannan abin da aka hani daga gare shi ko da wani ya ce sai ya zo da shi haka to ya zo da shi ba ta ce lijullihim wajen mafi yawan malamai wakila wasu malaman ko suka ce la hani ba wai yana nuna bacin abu ba musamman hanafiyawa sun sun tafi kan cewa hani daga abu iri-iri ne in ya zama hani daga abin dan wata sifa ce wannan ai ba a nuna abin ya baci ne sai ya zama ba wai abin ya baci ne to amma ibn yasir radiyallahu Maka ba daga ashe ya kaza ne shi ne amma ibn yasir Allah ya kara yadda gare su wanda yake shi sahabi ne dan sahabi mahaifin nasa ya sulu din kansa sahabi ne Allah ya kara yadda gare su ta'ala yace yawan dalili shi yana yushakku fihi wanda ya yi azumi shi amma shi ya faɗi wannan magana wanda ya yi azumin ranar da ake kokonto a cikinsa talatin ne ga sha'aban ko ɗaya ne ga ramadan shi sai ce to bara ya tashi da azumi wannan hakika ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam irin wannan shine malamai da yawa suke cewa hadisi ne marfu'i inda shi shi Abdullahi da Uto da ke fada a fitul usulin alzamuhu Umar ibn Yasir wasa man sama yawma shakki shari'an asa alzamuhu Umar ibn Yasir wasa man sama yawma shakki shari'an asa rawahu Abu Dawud Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin da Tirmidhi lokacin yace a Tirmidhi yace hadisi ne kyakkyawa ingantacce babu ma ya fara inda mutum yana ga wato wa- wa- babu abin da ake faɗa yayin ganin wata an da ta bada bai da ya wato a wannan hadisin ne iraki yake raddi akan wani malami babba mai suna sagani shi wannan sagani din ya yi littafi akan hadisai mai ruwa a cikin wannan littafin sai ya ambaci hadisin nan na amma akan cewa wai mauru'i ne ma shi ne iraki yake cewa ban ga wani dalili ba da za a ce hadisin nan za a yi kunci gare shi da wani tun da gaba ɗaya isnadin nasa ma ba wanda ake ɗaukarsa da kare dukkan wanda suka zo a isnadin nasa amintattu an- amintattu ne shi yasa a cikin wannan littafin na sagani ya kawo hukunce-hukunce da dama akan wasu hadisai wanda yake akwai gyara a kai shi ne shi raki da yake cewa na yi littafi na yi karamin littafi don yi masa raddi a waɗansu hadisan da ya kawo a matsayin mawuru'ai wanda ba mawuru'ai ba ne hakika wannan hadisi yana cikinsu yana cikinsu illa iyaka abinda yake akwai magana game da hadisin shine muttasili ne ko ba muttasili ba ya sami ittisali ko bai sami ittisali ba amma an ruwaito ta wata ruwayar cewa lalle ya sami ittisali shi ya sa bai hakima kansa ya faɗa a cikin ma'aikata cewa hadisin nan isnadinsa ingantacce ashe kenan ya samu ittisali kenan babu ma yuqalu inda ru'yatul hilal babin abin da ya dace a fada lokacin da aka ga sabon wata in an ga sabon wata ne ya dace a fada wannan ne za a za a yi bayanin sa a wannan babi an da ta bada radiyallahu anhu wato shi wata in ya kama kwana daya kwana biyu da sunan sa wato dare na farko daga kama masa da dare na biyu to ana ce masa hilal ana ce masa hilalu amma dare na uku sannan ba sunansa hilalu ba amma waɗansu suka ce ko dare na uku ma sunansa hilalu sannan bayan nan ya koma kamar bayan nan ya koma kamar haka nan in ya rage kwana dare ɗaya ko dare biyu ya mutu shi ma sunansa hilalu sannan ma sunansa hilalu an karɓi daga ɗalibin ubaidillah taimi ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya musu albishir da aljanna allah ƙara yadda garin shi qala idza ra'ayta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga sabon wata yakan ce amma in ya ubangiji ka sanya kamawar sabon watan nan gare mu ya zamo tare da aminci ne da imani da ba da gaskiya da kuma kukuta da musulunci wato wannan a ciki akwai abin da malaman balaga suke kira jinasul ishtikaki tsakanin amru da imanu akwai jinasul ishtikaki haka nan tsakanin salamatu da islamu akwai da jinasul ishtikaki rabbi wa rabbuka allah kai wata da ka kama mai tafi da kome nawa mai tafi da kome naka shine Allah ashe da ni da kai dukkanin bayan Allah ne yanda Allah ya tafi da mu haka dole za mu tafi ina da yake yin wakari kai kan wata ne ina sa ran ka zamo wata na shiriya da alheri ka zamo wata ne na shiriya da kuma alheri wata ruwayar hilal wata ruwayar ko hilala a rawar tirmidhi da tun ya ruwaito wannan hadisin qala hadithu hasan ya ce hadisi ne kyakkyawa wasu malaman suka ce wato bayan ya ce eh, rabbi wa rabbukan la har so ya kara wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim allahumma inni as'aluka hayra hadha ash-shahr wa a'udhu bika min sharri al-qadari wa min sharri al-mahshar sannan ya ce hilalu rushdi wa khair ya fata haka har sau uku sannan kuma ya sake cewa amantu billazi halakaka shi ma sau uku Um, sannan kuma ya ce alhamdulillah allazi asaba shahara kaza wa jaa bi shahari kaza ya ambaci watan da ya mutu da kuma wannan sabon da ya ka Um, duk wannan akwai hujjoji akan wannan ka Um, ibn al-jazari malamin kira ya kawo wannan a cikin littafin sahisul al-hisul al-hasil cewa wato bayan an ce rabbi wa rabbuka la a ce wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sannan a ce allahumma inni as'aluka khayra hadha ash-shahri wa a'udhu bika min sharri al-qadari wa min sharri al-mahshari ila rushdi wa hayr a faɗa haka sau uku sannan a ce amantu billahi halakaka sau uku sannan kuma a ce alhamdulillah da zai azhar bi shahri kaza wa jaa bi shahri kaza to alhamdulillah sun ta tuma mu da sau wannan babi ne a cikin farallar yin sahur wannan babi zai bayani akan farallar yin sahur cewa an so duk wanda zai azumi ya yi sahur na wa tafiri haka nan kuma wannan babi zai bayani akan cewa abinda aka fi so ga sahur a jinkirta shi malamai da yawa suna cewa daga sanda dare ya raba ya zama rabin dare ya fice to lokacin sahur ya fara Ah, wato ya fara haƙi zuwa fitowa alfijir duk lokacin sahur ne amma wasu malaman suke cewa a'a ai shi sahur yana farawa ne in ya rage fitowa alfijir awa biyu sahuru qabla alfajari bi sa'ataini wal imsaku bi sulusi sa'ati cewa sahur yana farawa kafin alfijir da sa'a biyu awa biyu sannan kuma kamewa da sul- da sulusun sa'a wato kamewa kuma kamar sulusun sa'a cewa dai ita ake a barci ko sha in ya rage kamar sulusun sa'a a fijirin keto ma ne shi matukar dai bai ji tsoron hutowa a fijir ba
an alisa an taɓa daga anasin malik allah ya kare da gare shi ya ce zana sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yi sahur ku ci abincin sahur akwai albarka a cikin sahur Buhari da sun surwaito wannan hadisin yana cikin albarkar sahur yanda ake faɗa cewa shi abincin sahur ba a yi wa mutum hisabi a kai. Shi abin da mutum ya ci dan sahur to ba a yi masa hisabi a kai. Haka nan abin da ya ci dan buɗe baki, haka nan abincin da ya ci tare da ƴan uwa. Kad ja a fi la hisaba fi akli zuhur kaza ma al akhwani aw akli al fudur. Kad ja a la hisaba fi akli zuhur kaza ma al akhwani aw akli al fudur. Wa zalli hadha farlatan raita faqat sarahaba run anna hadha kad warad. To ba zai an taɓa daga zai dimni sabitin Allah ya ƙara ya dagare shi yace mun yi sau tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma daga baya muka tashi ga sallah ida aka ce da shi kan kana bai da ka ka kasance tsakanin gamawar ku daga sahur da kuma tashin ku ga sallah kala yace kadu amsina gwargwadon yadda za a karanta ayoyi hamsin matsakaita ba dogaye ba ba kuma gajeru ba ba kuma da karatu da gaggawa ba ba kuma da jinkiri ba karatun madaidaici buhari da muslim sun ruwaito wannan hadisin an ibn umar radiyallahu anhu an taɓa daga abdullahi umara allah da gare su yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنني manzo allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah guda biyu بلال akwai bilalu sai da na bilalu wanda yake mutumin habasha akwai kuma ibnu ummi makatumi a wata ruwayar wadda bai haƙi ya ruwaito aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana da masu kiran sallah har uku aka faɗi wayannan guda biyun kuma aka ƙara abu mahazurata a kai wanda shi ma dai wannan hadisin na bai haƙi hadisi ne ingantacce tabbatacce amma ba kurere da ya tsakanin su tunda su da bilalu da ablan umar su suke kiran sallah a madina shi abu mahazurata ya yi kiran sallah ne a makka kuma bayan nan akwai wani mai kiran sallah na manzo ma shi ne sa'adu horas wanda shi ya yi kiran sallah a kuba irin yana yin kiran sallah ne a kuba to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika shi bilalo yana yin kiran sallah ne da dare ku ci ku sha har sai ibnu ummi masatumin ya yi kiran sallarsa ya ce ba wani jinkiri tsakanin su sai ko cewa wannan ya sauko sai wannan ya hau wannan ya sauka shi bilalu sai abdullahi ibn makatumin ya hauye nasa kiran sallah buhari da muslim sun ruwaito shi ya sa zuwa sashen ruwayoyi cewa kada kiran sallah bilalu ya hana ku daga ci ko sha ku ci gaba da cin ku ko sha sai in kun ji ibn ummi makatumin ya yi kiran sallah malamai suka ce akan wannan za a ɗau hadisin da abu dawud ya ruwaito wanda wasu a yanzu suke kafa hujja da shi kan cewa wai ko da za ana kiran sallah ana salatu kai ga abincinka a hannunka ka ci gaba da ci wai sai ka gama ai ba komai ba komai to malamai sun yi bayanin cewa abun ba haka bane za a haɗa hadisan guda biyu a yi musu ɗauka ɗaya hadisin wato shi ne wanda abu dauda da kuma wani da suka rawaito ce shi abu dauda shi da sana abdul ada abdul adam muhammadin na hamadu amma majmin amri shi wannan hadisin a isnadin Abu Dawud yanda yake yana daga inda shine ruwaya mahaifinsa ya dace da sunan sunan mahaifinsa ya dace da sunan hirsa shi malamin da Abu Dawud ya karbo hadisin daga gare shi shine Abdul Alam ibn Hammad kuma shi Abdul Alam ibn Hammad din nan sunan malaminsa kuma Hammad amma ba uban nasa bane malaminsa shi malamin nasa sunansa Hammad ibn Salamata shi kuma ya karbo daga Muhammad ibn Amr shi kuma ya karbo daga Ali Salama shi kuma daga Abu Huraira yake manzala sallallahu alaihi wasallam yake idan ɗayan ku ya ji kiran sallah alhali ga ƙwarya a hannunsa ƙwarya abin shansa a hannunsa to kai ya ce zai ajiye sai ya gama sha ya ishe shi shine hadisin da suke kafa hujja da shi wanda hadisin ba su da hujja akan ba hujja bane akan da'awarsu dan malamai sun ce kiran sallar da ake nufi kiran sallar bilal wannan da kiran sallar na bilal ne wanda shi daman yana yi ne kafin fitowa alfijir wasu malaman kuma kamar manawi manawi shi yace ai kiran sallah ma da ake faɗa ta na magarba ne cewa mutum yayi bude baki yana cikin cin abinci sai gashi an za a yi kama sallah to kai yace zai ajiye abincinsa ya gama cin abincin sannan ya je ya sallah dan kada ya je ya yi ga asumi ya kai bai gama shan ruwa ba ya zama ya yi cikin wani halin rarura haka shi manawi ya ɗauki wannan hadisi wasu wanda ce a kiran sallah ma da ake nufi a nan kowane kiran sallah ba wai na mai azumi ba ba ana magana kan azumi ba ne ana magana ne akan cewa in aka wato in an kawo abinci gashi an yi kiran sallah to a ko an fara cin abinci gashi an yi kiran sallah to a karasa cin abincin kafin a ce za a yi sallah shine ma'anar hadisin yadda wasu malamai suka ɗauka shi yasa ba hujja gare su akan abin da suke da'awa to ya yi daidai kenan da hadisin da ya ibnu mata da turmisi da nasai suka rawaito cewa idan an yi ikana ikama ka sha kawo abinci to ku fara cin abincin fab da ubil ashai za ku yi mata salatu wa ranar ashai fab da ubil ashai to an kawo daga amrin al-asi Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wasu ya ne ahadul kitabi bambanci tsakanin azumin mu da azumin ahadul kitabi yahudu ko nasara shi ne cin abincin saho mu muna cin abinci da saho su ko ba sa cin abinci da saho da yawa daga cikin su suna fara azumin ne tun daga rabin dare tun daga sha biyu na dare muslim ya ruwaito wannan hadisin babu farin shahiyyar babu falalar gaggauta da buɗe baki ما يجب عليه da kuma abin da mutum zai buɗe baki a kai su wannan mutanen da yana cikin hadisan da suke kafa hujja da su hadisan da sahawi ya ruwaito daga ta hanyar asirin da mahadalata malamin kira'an nan shi kuma ya karɓo daga zirribin hubaishin zirribin hubaishin da daga cikin manyan tabi'ai ya ce na yi sahur sai na tafi masallaci sai na huce da gidan zai fito na shiga wajen na shiga wajensa ina shiga sai ya ce a kamo wata dabba ta sa ta so masa nono ya ce a ɗora abinci kuma a da a taɓa a dumama sai aka kawo sai ya ce zo mu ci sai na ce ai azumi nake niyya ne sai shi ma ya ce ai ni ma ina da niyyar azumin ka zo kawai mu ci sai na zo muka ci sannan muka tafi masallaci aka yi sallah Eh, sai ya ce yadda ne da kai din nan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da ni dole yana cikin hujjojinsu amma malamai suka ce wannan hadisin ya yi mu'arara da ayoyi da yawa da sauran hadisai da suka zo hadisan da yake sun zo suke nuna cewa ba magana cin abinci ba ga duk mai niyyar azumi da zarar alfijir ya keto abin da yake tabbatacce a fikihu ko usulul fikihi shi ne cewa shi dalili na kali ana kafa hujja da shi in ya cika sharuɗa guda hudu yadda shi Abdullahi dan Fodo yake faɗa a cikin alfiyatul usuli tasa cewa wa shar'u fil nakali fi hatta sanad li shari'in min ghairi qalihin warat wa an yura muttari'a dilala في حكمه إن في رضا إجمالا وأن يكون مستمر الحكم أي غير منسوه لأهل العلم وأن يكون راجحا جميع ما آرره للكل باب رسمة شرعي نوري شيني أن يكون راجحا جميع ما آرره إذا ما wannan dalilin na galilin da ake so a kafa hujja da shi ya rinjaye duk wani dalili na gali da ya mu'arara da shi amma in ba haka ba ba a kafa hujja da marjuni a ban rajihi dan kawai cimma wata manufa kaga wannan kuskure ne babba ana kafa hujja da abu ne wanda bai cika sharuɗan a kafa hujja da shi ba ga ayoyi na qur'ani ga hadisai da suka zo dewa wanda wasu da yawa cikin su ma buhari ne da muslim suka ruwaito yaushe za a kwatanta da ruwaya da hawi yaushe za a kwatanta da hadisin da da hawi ya ruwaito shi yasa an kafa hujja da wa'annan ayoyin da hadisan kan cewa ya halatta mai azumi ya ci ya sha daren da yake nufin ya tashi da azumi har zuwa alfijir ya bayyana da zarar alfijir ya bayyana ba magana ce shine abinda mafi yawan malamai suke kai tun daga sahabbai da tabi'ai da shagabannin nan guda hudu abu hanifa maliku shafi'i ahmad ibn hanbali duk akan haka suke ibn munzir yace akan haka ima sayyidina umar yake da abdullahi abbas da manyan malamai na birane yace mu ma kanmu akan wannan muke har ruwaito daga sayyidina ali Allah ya dagare shi ya ce lokacin da zai salla alfajir to yanzu ne fata bayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad alfajir ya ce to ba maganar a ce wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr nassi ne na qur'ani to shi wani hadisi za a ce zai zo ya tada nassi na qur'ani kaga in an yi aiki da wannan hadisin ya zama an tada wannan ayar kenan tunda ita gaya ta kawo hatta ya tabayyana gayar tin naku da shan naku ko sai alfijir ya keto da zarar alfijir ya keto ba magana cin ba magana sha wannan babi ne kuma akan gaggauta buɗe baki da kuma abin da ya dace ba wa yi buɗe baki a kai wa ma'aikulu da addu'a da ya dace ya karanta bayan ya yi buɗe bakin. An kafa daga sadin da sadin Allah ƙara yadda gare shi. Cewa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ce mutane ba su gushewa suna cikin alheri matuƙar suka gaggauta buɗe baki. Hadisin nan da Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi. Yasa ana son gaggauta baki da zarar an tabbatar rana ta faɗi to a gaggauta buɗe baki kan kai ka ce za a wani jinkirta a a gaggauta din amma fa in an tabbatar rana ta faɗi wa abi adiyata an karɓo daga abi adiya yace na shiga da ni da masuroko wajen Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta sai masuroko yace da Aisha ga mutum biyu daga sabon Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kowanne a cikin su baya jinkirin aikata abin da yake na alheri ɗayansu yana gaggauta magarba yana gaggauta buɗe baki ɗayan kuwa yana jinkirta magarba yana jinkirta buɗe baki sai ta ce wane ne yake gaggauta magarba da buɗe bakin ya ce abdullahi mas'udin ne alim da mas'udin yana nufin abdullahi mas'udin sai ta ce ai koyan da abdullahi mas'udin din nan yake ya ka manzon Allah ma yake haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake muslim ne ya ruwaito wannan hadisi shi ɗaya mai jinkirtawar shi ne abu musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari shi ke jinkirta magarbar ya jinkirta buɗe baki aisha ta ce a'a yanda yake ba shi ya fi ba dan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba lan wasulin ai ya riga shi musulunci ya riga shi lizunta annabi sallallahu alaihi wasallam sanda shi ya komo wajen annabi shi Abu Musa Ashari yake cewa ni na dade da na zo wajen annabi ina daukan cewa Abdullahi Mas'udin dan gidan ne saboda koyaushe ina zaune sai Abdullahi Mas'udin ya zo ya huce koyaushe sai ya zo ya huce ya shiga ya fita ya shiga ya fita gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da hijabi ai kaga ya fi shi kusa ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su ne suna cikin manyan malamai na sahabbai masu ba da fatwa a cikin sahabbai da musulmi ya waito hadisin da ya faɗa hadisin nan la ya alu ai la yukaffiru ai baya takaitawa a wajen abin da yake kyakkyawa a wajen aikin alheri an tafi daga abin hurera Allah kare da gare shi Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ubangiji azza wa jalla ya ce wanda na fi so a cikin bayina shine wanda ya fi gaggawa buɗe baki sai mu ya rawaito wannan hadisin yace hadisi ne kyakkyawa وعن عمر بن العباس رضي الله عنه an kaba daga sayyidina Umar dan Khattab Allah kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أقبل الليل منها منها idan dare ya taho daga wajen yamma وأدبر النهار Rana daga gabas daga wajen gabas rana ta bada baya daga nan wajen yamma وغربت الشمس rana ta faɗi قد أبدرت to mai azumi ya gama buɗe baki ya gama kaiwa wakacin ƙarshen azuminsa مصر buhari da muslim sun waito wannan